الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma ce shida ga watan rajab shekara ta dubu da da da hudu talatin tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
don ma'aikaci haka na rufi da yake kasba kuɗi ya ce ta so kaza zai ci a wuri kaza ta so kaza a wuri kaza asko na yana zama cikin
shi abin da ake nihi da cewa ki ciyar kada ki yi kididdiga in har kika yi kididdiga manzo Allah ya ce ubangiji ta'ala sai ya miki kididdiga a nan abin da ake nihi kamar misali game da ciyarwa da mutum yake dukiyar shi abin da ya shafi iyalinsa ko abin da ya shafi sauran jama'a to ba a bukatar mutum ya ringa diddiga amma dangane da kasafin kuɗi da mai gida zai yi kamar misali ma'aikaci idan ya ɗau albashinsa ya ware kuɗin haya idan gidan haya ne yake ciki da abin da zai biya wuta da abin da zai sayi na cefane da sauransu wannan shi ba a kiran shi ƙididdiga an gane ko wannan ya lissafa iya abin da zai yi ne shi abin da ake nihi da kididdiga a nan kamar duk abin da za ka yi ma'ana ka kididdige sai na ba da wannan kamar na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza wannan shi ne ba a bukatar mutum ne amma shi wannan ana kiran shi kenan mutum ya yi lissafi ya kasafa komai ya fitar da ma'ana ga bakin gwargwadon kenan abin da zai yi a cikin albashin shi an gane ko wannan shi ba matsala ba ne ba shi wajen ciyarwa kin ne ya zamanto mutum yana ta diddiga wannan shi ne kwata-kwata baya halatta wannan domin yana kankanta albarka a cikin abu shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga asma yake cewa an fiƙi wala tuhusi fa yuhsi Allahu alaiki yace ki ciyar da dukiyarki kar ki yi kididdiga ubangiji ta'ala sai ya miki kididdiga an gane ko ubangiji ta'ala sai ya miki ƙididdiga kamar misali bakin gwargwadon abin da ake bukata na ciyarwa kai dai ka yi ta ciyarwa kar ka yi ƙididdigar cewa a ai sai na aje kaza na yi kaza na aje kaza na yi kaza na yi kaza wanda yake abin da bai ma zo ba sai nan gaba kamar misali wasu abubuwa na daban to wannan shine bai ya dacewa in dai ciyarwa ta kama kawai ka yi ta ciyarwa bakin gwargwadon ikon ka na'am
yin addu'a bayan sallah shin ya ke banta a kan yin addu'a bayan sallah wannan mun yi bayani wannan aya babu wasu dilala a cikinta game da yin addu'a a bayan sallah musamman addu'ar jam'i da suke kafa hujja da wannan aya na cewa fa'iza farakta fansar wa ila rabbi ka farka a koma abinda malamai suka fassara wannan aya fa'iza farakta idan ka gama wasu shagulgullanka na rayuwar duniya fansar ka yi ƙoƙari ka ɗan wahaltar da kanka game da neman kusaci ga ubangijinka lafazin fansab an ciro shi ne daga annasab idan aka ce annasu shine at-ta'ab wal mashakka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah kamar yadda can cikin suratul hijr yake cewa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin kamar yadda a cikin suratul gashiya yake cewa amilatun nasiba ma'ana fansab ka yi kokari kenan a wajen neman kusaci ga ubangijinka kenan in ka gama shagalce-shagalce na duniya ya kamata ka keɓanci wani lokaci domin neman kusaci ga ubangijinka subhanahu wata'ala sai ce wa ila rabbika farghab zuwa ga abin da ke gun ubangijinka subhanahu wata'ala kai kwadai ka yi kwaɗan neman abin da ke gun ubangijinka subhanahu wa ta'ala wannan wannan aya babu huska ta kafa hujja game da addu'a ta jam'i bayan sallah don haka kwata-kwata addu'a a bayan sallah iya abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce du'a'ul ibada ba du'a'ul mas'ala ba waɗannan nau'ika na zikiri da aka shar'anta mana bayan sallah ta farilla sunansu addu'a yi maza Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran ya salamce daga sallah kafin ya juyo ya fuskanci jama'a kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram yakan yi wannan addu'a a farko kafin ma ya juyo ya fuskanci jama'a sannan bayan haka in ya juyo sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan kuma yakan yi tasbihi 33 tahmid 33 takbir 33 na darin ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nau'i ɗaya daga cikin nau'ikan tasbihin sa kala biyar idan yayi sannan kuma yakan karanta ayatul kursi da suratul ikhlas waɗannan zikiri gaba ɗayan shi addu'a sunansa abinda ake kiran shi du'a'ul ibada wannan shine iya abinda aka shar'anta mana a bayan salloli na farilla kowa zai yi waɗannan azkar ne sunansa addu'a amma abin da ya shafi du'a'ul mas'ala ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza wannan a tsake tsakin sallah kafin mutum ya salamce yakan yi wannan addu'o'i mahallin yin su shine a cikin sujada da kuma tahiyya ta karshe kafin mutum ya salamci domin a cikin wannan yanayi bawa yana ganawa ne da ubangijinsa yana salamcewa daga sallah wannan ganawa ta riga ta katse don haka a cikin tsake-tsakin wannan ganawa da kake da ubangijinka a nan ne za ka bujiro da bukatunka ya allah ba ni kaza ya allah kare ni kaza to don haka duk wata du'a'ul mas'ala wannan a cikin sallah ake yin ta kafin mutum ya salamci amma bayan an salamce iya abin da ake na addu'a ita ce du'a'ul ibada waɗannan azkar ke don haka kariya ce bayan bugu sai bayan ganawar ta katse sannan ka daga hannu mu yi kaza Allah ya ba mu kaza mu yi kaza Allah ya kare mu da kaza don haka wannan kwata-kwata babu shi kamar yadda ibn alhaji a cikin littafinsa almarkal yake cewa ba a taɓa samun inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya waiwayo ya ce ku yi kaza ko ɗaya daga cikin khalifofinsa guda hudu ko ɗaya daga cikin sahabbansa babu kuma ka koma duka waɗannan littattafai na fiqhu ba ma littattafai na hadisi ba babu daidai da littafi ɗaya ba a nasi ba ko a sharhi na cewa in an salamce daga sallah limami ya waiwayo ya ce ku yi kaza ku yi kaza a yi addu'a ta jami'i wannan kwata-kwata babu shi daidai da hadisi za'ifi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita ko daman sallah farkon ta shine takbiratul ihram karshen sallah shine salamcewa bakin iya mahallin limami bakin aikin liman kenan daga kabbara ta harama zuwa salamcewa shine bakin iya aikinsa don haka dai a takaice wannan ayar suna rabawa da ita ne amma a cikinta babu wani dalili wanda yake nuna yin addu'a du'a'ul mas'ala a bayan salamcewa daga sallah ba ga mutum shi kadai ba ga jam'i ba ko mutum shi kadai don haka ko kai kadai a duk sallah ta farilla in ka salamce sai ka daga hannu ka yi du'a'ul mas'ala wannan bid'a ne ita du'a'ul mas'ala kana iya gabatar da nafila a kaɗan raka'a biyu da sunan tawassuli ga ubangiji subhanahu wata'ala da wannan sallah da kai sannan ka daga hannu kai addu'a an gane ko amma bayan sallah ta farilla iya abin da aka sunnanta mana shine du'a'ul ibada ba du'a'ul mas'ala ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hiba wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen kyauta mun tsaya ƙarshen wato babi na sha biyar wanda bayani ya gabata a kansa kai tsaye za mu tashi farkon babi na sha shida قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بمن يبدأ بالهدية وقال بكر هو ابن مدر عن عمرو هو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس مولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أعتقت وليدة لها فقال لها لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي عن أبي إمران الجوني هو عبد الملك عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa idan mutum zai yi kyauta to da waye kamata ya fara wane ne ya cancanta a farko in za ka yi kyauta kai masa shine yace bi man yubda'u bil hadiya wai da wane ne ake farawa game da kyauta idan mutum yayi niyya shine anan wato malam ya zo mana da hadisin Quraib Quraib yantaccen bawa ne na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lalle maimuna ita ce bintul haris al-hilaliyya Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ataqat walidatan laha wato ta yantar da wata baiwarta kamar yadda bayani ya gabata akan wannan hadisi wani lokaci ita maimuna ta bukaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mata kyauta ta baiwa wadda za ta ringa mata hidima za Allah ya mata kyautar baiwa wani lokaci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagayo kanta da ya zagayo sai take ba shi labari ta ce ya rasulallahi ai baiwa ta na yantar da ita za Allah ya ce haka kika yi ta ce kwarai ya ce inda a ce shi ne ya ce maza Allah ya ce inda kin ba ni labari kin faɗa mun cewa yantar da ita zaki maza Allah ya ce da kin bayar da ita kyauta ga dangin mahaifiyarki maza Allah ya ce ai da ladanki ya fi girma abun Allah shine anan faqala laha maza Allah ya ce da ita lawwasanti ba'da akhawaliki ai da kin yi kyauta da ita kyauta ta sadar da zumunci wato ga wani wasu daga cikin dangin mahaifiyarki kana a azama li ajirki wato da ya fi girma game da ladanki me yasa ana maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci dangin mahaifiyarta saboda a cikin 'yan uwan mahaifiyarta akwai wata wadda ba ta da bawan da ke mata kiwo ita da kanta take kora dabobinta ta je ta yi kiwo kamar yadda yake cikin wata riwaya mazan Allah ya nuna inda a ce wannan 'yan uwar mahaifiyarki kika ba kyautar wannan baiwa aida kin isan mata da wahala da take ta kiwo aida ladanki ya fi girma abun Allah shi ne yasa a nan ya ce lauwa salti ba ba a kawaliki idan aka ce a kawal su ne dangi waɗanda suke na wajen mahaifiya kenan domin uwar mahaifiya ita ce ake kiranta da khala an gane ko idan namiji ne ka ce khal jam'unsa shine akhwal idan mace ce ce ka ce khala jam'unsa sai ka ce khalat shine ya ce lau wasanti ba aba a khawaliki kana a azama li ajirki maza Allah ya ce inda a ce dangin mahaifiyarki kika ma kyauta da wannan baiwar kyauta ta sadar da zumunci maza Allah ya ce kana a azama li ajirki ai da ya fi lada a takaice wannan hadisi yana nuna mana wajen cancantar kyauta a farko wanda ya cancanta kai masa kyauta wato shine wanda ya fi kusa da kai wanda kenan akwai zumunta tsakanin ka da shi saboda duk lokacin da za ka yi kyauta ga wanda yake na kusa da kai to ladan linki biyu ne ga ladan zumunci sannan kuma ga ladan kyauta an gane ko kenan a nan misali kai ne za ka yi kyauta ga ɗan uwanka kuma ga na nesa wanda wannan akwai danganta tsakaninka da shi wannan kuma babu wata danganta ta jini tsakaninka da shi to in za ka yi wannan kyauta wanda ke akwai danganta tsakaninka da shi shine ya fi cancanta ka ba kafin ka ba wancan don haka ya ce biman yi guda ubil hadiyya kenan a nan wanda kake da danganta da shi ta jini shi ya cancanta ya fi cancanta a farko kai masa kyauta sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu wato hadisin aisha allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li jaraini tace ya rasulullahi ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihima uhdi zuwa ga wane daga wane daga cikin su ya cancanta na ma kyauta makwabta na ne guda biyu fa ila ayyihima uhdi tace zuwa ga wanne daga cikin su zan ma kyauta kala sai manzo Allah ya ce ila a garabi hima ninki baban wanda ya fi wanda ya fi kusa da ke ga kofar gida ma'ana wanda kofar shi ta fi kusa da naki wannan kenan hadisin yana bayani a lokacin da suka haɗu akan martaba guda dukkan su matsayin su ɗaya makwabta ne kake da su guda biyu a cikin su babu wani wanda kake da danganta da shi babu wani dan uwanka daga ciki kuma kana son kama ɗaya kyauta kana son kai kyauta to a nan sai ka ga sai ka tsaya ka lissafa a cikin makwabtan naka biyu wane ne wanda kofar shi tafi kusa da taka wanda kofar shi tafi kusa da taka shine yafi cancanta kai mishi a farko ko kuma ya kasance makwabta ne kake da su guda biyu amma wajen martaba darajar su ta dan bambanta shi wannan makwabcinka ne amma dan uwanka ne akwai danganta tsakaninka da shi wannan kuma makwabcinka ne babu wata danganta tsakaninka da shi illa makwabtaka to sai ya kasance wanda babu danganta tsakaninka da shi kofar shi tafi kusa da taka shi kuma wancan wanda kake da danganta da shi kofar shi tafi nisa da taka a nan waye cancanta ama wancan wanda kake da danganta da shi an gane ko komin nisan kofar shi da taka shine ya fi cancanta ka masa kyauta a farko kenan anan abin da muke so mu gane in sun haɗu akan sifa guda makwabta ne guda biyu naka kuma kowanne daga cikin ɗan uwanka ne to ya za ka yi kyauta a nan sai ka tsaya ka kalli a cikinsu wane ne kofar shi tafi kusa da taka irin wannan yakan iya kasancewa a cikin gida guda kuna cikin gida guda dukan ku dangi ne to za ka yi kyauta wannan ɗan uwanka ne wannan ɗan uwanka ne duka martabarsu ɗaya wannan kananka ne uwa ɗaya uba ɗaya wannan shi ma wanka ne uwa ɗaya uba ɗaya dukkan su makwabtan kai kaga ya duk martabar su ɗaya to a nan wanda wanda kenan kofar shi tafi kusa da taka shi ya fi cancanta kai masa ko kuma wannan kananka ne uwa ɗaya uba ɗaya wannan kananka ne uba ɗaya amma uwa kowa da tashi kaga wannan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shiƙiƙi wanda ya fi kusa da kai to da haka shine a nan aisha allah ya kara mata yadda ta ce ya manzon allah inna li jaraini ta ce ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihima uhudi zuwa ga wanne daga cikinsu zan ma kyauta kenan makwabta ne guda biyu amma martabar su ɗaya an gane ko in ma ya kasance dukkan su danginka ne kuma matsayin su ɗaya a wajen dangantar ko kuma manisantanka ne babu ɗan uwanka a ciki amma dukkansu makwabtanka ne guda biyu ƙala sai manzo Allah ya ce da ita ila aqrabi hima minki baba ki kyauta zuwa wanda ya fi kusa da ke ga kofar gida kenan wanda kofar shi ta fi kusa da taki manzo Allah ya ce shi ya fi cancanta wato ke masa don haka dai a takaice kenan a duk lokacin da zaka sarrafa wani alkhairi abin da ya shafi kyauta ko abin da ya kama da haka to farko abin da ake bukata kai nazari wane ne ya fi kusa da kai kamar yadda ubangiji ta'ala a can cikin suratul baqara ya nuna mana a wajen kyautatawa wanda ya fi cancanta ka kyautata masa a farko wanda ya fi kusa da kai dan adam ku a rayuwarsa ba wanda ya fi kusa da shi sama da mahaifa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya ma za yunfiquna cewa menene ya dace su ciyar daga cikin dukiyarsu tambaya suka yi walgwadon abin da za su bada kuma wane ne ya dace a ba ubangiji ta'ala ya ce kulma an faƙatun min khairin ce da su duk abin da za ku ciyar da shi na wani alkhairi na dukiya farko ubangiji ta'ala ya ce falilwa da daini uwa da uba su ne suka fi cancanta bayan uwa da uba sai ya ce wal aqrabina wato da dangi waɗanda suke mafi kusaci da ku kaga ɗan uwa shaƙiƙi sama da ɗan uwa lu'abbi yake ya fi ɗan uwa wanda uba ya haɗa ku ya fi ɗan uwa wanda uwa ta haɗa ku shi ne ce wal aqrabina da mafi kusaci da kai sai ce wal yatama wal masakini wa ibn sabil sannan marayu sannan waɗanda suke talakawa mabukata sannan ba ko dan wucewa sai ce wa ma tafa'alu min khairin wa ma tunfiqu min khairin wa ma tafa'alu min khairin fa inna allaha bihi alim kuma haka hadisin mu'awiyar ibn haida Allah ya kara masa yadda da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi man a haƙƙun nasi bi husni sahabati ya ce ya manzo Allah wai a cikin mutane gaba ɗaya wane ne ya fi cancanta na kyautata masa manzo Allah ya ce masa ummuk mahaifiyarka ya yi tambaya karo na biyu sannan sai wa manzo Allah ya ce masa mahaifiyarka ya sake tambaya karo na uku maza Allah ya ce masa mahaifiyarka karo na hudu da ya tambaya maza Allah ya ce masa sannan sai babanka to a wata riwaya maza Allah sai yake cewa thumma la'aqrab fal'aqrab bayan mahaifi maza Allah ya ce sannan wanda yafi kusa da kai sannan wanda yafi kusa da kai da haka a nan abin da muke so mu gane a duk lokacin da mutum ya tashi yin kyauta ko sadaka to farko wanda ya fi cancanta a sarrafa masa wannan kyauta ko sadaka shine wanda ya fi kusa da kai domin in ka masa kyauta ko sadaka kana da ladanin ki ga ladan zumunta sannan ga ladan sadaka to shine anan manzo Allah ya ce mata law wasalti ba'd akwaliki kana a'zama li ajriki a hadisi na farko kenan yace inda a ce wasu daga cikin dangin mahaifiyarki kika ma kyautar wannan baiwa manzo Allah ya ce da ladanki ya fi girma a gun Allah sannan shi kuma wannan hadisi na biyu kenan in sun haɗu akan martaba ɗaya dukkan su makwabtanka ne kuma ƴan uwanka ne kuma a wajen ƴan uwantaka duka matsayinsu ɗaya an gane ko babu wani wanda ya wani kusa da kai wannan dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya shi ma wannan dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma dukansu suna makwabtaka da kai to ne za ka yi kyauta a nan sai ka diba wane ne kofar shi tafi kusa da taka shine a nan manzo Allah ya ce mata ila aqrabihima minki baban ki kyauta zuwa wanda ya fi kusa da ke baban wato ga kofar gida kenan wanda kofar shi tafi kusa da taki manzo Allah ya ce ki masa kenan wannan kuma kamar kasancewar amma in an ya kasance shi ɗaya daga cikinsu kuma ya keɓanta da wata sifa shi wannan ɗayan mawadaci ne ɗayan shi kuma mabukaci to in kamar misali kyauta ce wadda take ta taimakawa haka ko kuma abin da ya shafi sadaka shi wannan mabukaci shine ya fi cancanta a farko a bashi wanda aka ga ya fi tsananin bukata kenan shine ya kamata a taimaka ma a farko باب من لم يقبل الهدية لإلا وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري هو بن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وهش وهو بالعبواء أو بودان وهو مهرم فرده قال صعب فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا خرم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السائدي رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بئيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيأر ثم رفع بيده حتى رأينا أفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya ƙi karɓar kyauta saboda wani dalili saboda wata illa mutum ya ƙi karɓar kyauta menene hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba takanas mutum ya maka kyauta to amma saboda wani dalili sai ka ƙi karɓar wannan kyauta shine a nan malam ya zo da asar na umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz shine malamai suke lissafa shi cewa khalifa na biyar amma me yasa suke lissafa shi a matsayin khalifa na biyar daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato saboda tsabar adalcinsa amma ba don kasancewar shi ya biyo baya wato bayan aliyu allah ya kara masa yadda domin bayan aliyu wanda ya karbi wannan matsayi shine alhassan ibn ali ibn abi talib ya shekara guda sai ya sauka daga wannan matsayi sai ya meka ma muawiya ibn abi sufyan ba don komai ba domin neman wato haɗin kan jama'a domin jama'a ta mummune sun samu rabuwar kai a irin wannan lokaci kuma daman shi alhassan wato baya kwaɗan mulki to shi umar ibn abdulaziz jika ne daga cikin jikokin umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda saboda tsabar adalcinsa shine suke cewa wai a lokacinsa kura da akuya wai kiwo suke abu ɗaya to wannan dai faɗa ne ake ana kai matuƙa ne a wajen irin tsabar adalcin shi shi ne yake faɗa yake cewa kanatil hadiyya fi zamanin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadiyya ya ce kyauta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake masa da sauran jama'a ya ce wannan matsayin kyauta take da ake ma kamar shugabanni da sauransu a wannan lokaci ya ce wal yau rashuwa ya ce amma kyautar da ake ma shugabanni a yau ya ce ba kyauta ba ce cin hanci wannan kwa sababin haka kamar yadda hadisi yake cikin abbabakat wato na ibn sa'ad wanda hadisi ne ingantacce wato daga furat ibn muslim yake cewa wani lokaci umar ibn abdulaziz wato ya yi marmarin tuffa an gane ko wato ya yi marmarin tuffa tuffa a yanzu dai sananna ce domin ana sayar da ita a nan ita ce kenan form ya yi marmarinta a lokacin nan ya bincika ya bincika a gidan shi babu daidai da dirhami ɗaya wanda zai saya ba bayyana kuɗi a lokacin nan sai ya hayo da shi da ma'ana fadawansa kenan makusantan shi sai ya hayo doki suna kewayawa cikin gari sun zo wata unguwa shi mai unguwa ya samu labarin ga abin da ya huddo umar ibn abdulaziz sai ya tura yaran shi da wato farantai shi ne tire wanda yake na tufa aka kai ma umar ibn abdulaziz aka tarye shi a lokacin nan fatana wala wahidatan fashan maha sai ya ɗau ɗaya sai ya shinshina ya shaƙi kamshin tufar sun marar da al'adaba sai ya maida musu ya ce gaba ɗaya a koma da shi wato shi wannan furat ibn muslim wanda yake tare da shi sai na ce masa me yasa ranka ya dade ƙala sai ya ce la hajata li fihi ya ce ba na bukatarta sai na ce masa alam ya kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakarin wa umar ya ƙabaluna al-hadiyya shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama da khalifofinsa abubakar da umar shin ba suna karɓar kyauta ba ƙada sai ce inna hadi ula'ika hadiya ya ce waɗannan abin da ake ba su wannan kyauta ce sai ce wahiyar lil ummani ba da hun rashuwa ma'aikata da ake ba su bayan haka ya ce wannan cin hanci duk wani kenan amil kamar misali gwamna kowane ne wannan kyauta da ake ba su cin hanci shine anan malam ya kawo asarkin na Umar ibn Abdulaziz ya ce kanatil hadiyatu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadiya yace kyauta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake yi masa yace wannan kyauta ce yace wal yawma rashuwa a yau ko yace cin hanci dan haka a ka'ida duk kyautar da za a ɗauka a ma mutum domin matsayin da yake rike da shi to ya tabbata cewa wannan kyauta ba ta halatta gare shi an gane ko wannan matsayin cin hanci ne in ya karba to bai ya halatta ya sarrafa wannan abin da ya karba ga amfanin shi ko na iyalin shi dole zai je ya saka a baitul mal an gane ko ba shi ba aka ma kyauta gaba ɗayan jama'a 'yan ƙasa aka ma kyauta saboda kasancewar wannan matsayi da aka kawo ka saboda shi ne akan ka wannan kyauta kuma ka kaddara cewa lokacin da wannan matsayi ya kuce daga hannunka ka ga a maka kyautar ko ba za a maka ba kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba shine aka rawaito hadisi wanda ake cewa hadayal ummali gululun duk da cewa wannan hadisi bai inganta ba amma wannan hadisi na Umar ibn Abdulaziz shine ya kunshi ma'anarsa tunda Chaim ya ce Chaim wal yawm rashwa ya ce a yau kyautar da ake ma ma'aikata ya ce wannan cin hanci yanan don haka in mutum yana rike da wani matsayi a matsayin shi na ma'aikaci duk wanda ya masa kyauta sai ya tsaya ya nazari ita wannan kyauta tana iya kasancewa wanda ya maka akwai wata zumunta tsakaninka da shi dan uwanka ne ko kuma abokinka ne wanda kafin ka rike wannan matsayi ma tare kuke da shi ya saba maka wannan al'amari yau da gobe to akwai wanda kuma in ka lura wannan kyauta da ya maka ya maka ita ne saboda wata manufa nawa ya ketare bai musu ba wannan kyauta ya tsallako ya maka tana iya yiwuwa akwai wanda ya fi kusa da shi ma yana da buƙatar wannan abu amma ya ƙetare ya kawo ya baka to irin wannan kyauta baya halatta mutum ya karba saboda matsayinta rashuwa ce duk kyautar da za a ma mutum kenan a matsayin shi a matsayin yana rike da wani mukami ko da an canza mata wata fuska na cewa alkhairi ne aka masa ko wani cin gora ne aka bashi ko wani menene ne wannan duka baya fitar da ita daga cikin hakikaninta kamar yadda ita rashuwa an canza mata sunaye daban-daban a yau malamai ku suna da ka'ida wannan al'asma'u la tughayyirul haqa'iq sunaye ba sa canza hakikanin abu in dai aka ce abu hakikanin shi kaza ne to duk sunan da za a bashi baya canza shi daga cikin wannan don haka kenan wasu kiraye ta da cewa kyauta ce ko a ce ya masa alkhairi ko ya bashi na cin goro ko ya masa menene dukkan shi dai sunan shi dai cin hanci to shine anan shi Umar ibn Abdulaziz yace kyauta da ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan matsayin kyauta ce da ake masa an gane ko haka Abubakar da Umar abinda ake musu wannan matsayin kyauta ne saboda me yasa saboda babu wani adadi a ban kasa sama da su ba wanda zai yi adalci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi adalci ba kamar yadda ya ce faman ya adil izalam ya adilillahu wa rasul wane ne zai yi adalci in har Allah da manzansa ba su yi adalci ba kuma su waɗannan waɗanda suka biyo bayan shi irin su abubakar da umar sun samu shaida game da adalci tabbacin adalcinsu ubangiji ta'ala shi ya tabbatar da adalai ne haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan su in sun karɓa kyauta ce amma duk waɗanda suka biyo baya kamar yadda shi ibn umar wannan umar ibn aziz yake faɗa ya ce wannan rashuwa ce don haka ita ko in aka ce rashuwa wato shine kamar yadda malamai suke faɗa abinda ake bayarwa domin ɓata gaskiya ko kuma tabbatar da karya ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batil abinda ake bayarwa domin wato bata gaskiya ko kuma tabbatar da ƙarya me ake nihi da bata gaskiya kamar misali abu ya hada ku ka tabbatawa ne yake da gaskiya amma sai ka je ka gabatar da cin hanci domin kai a baka gaskiya kaga anan kenan gaskiyar mai gaskiya ce ake famar a rubuza ko kuma misali akwai wani abu na haƙƙi a kanka wanda ya zama wajibi ka bada to amma sai ka bada wani cin hanci domin a rintse ido a kau da kai a manta da wannan abu ko kuma ya kasance domin a baka abin da baka cancanta ba a baka ka zo ka gabatar da cin hanci don a baka matsayin da bai dace ba a baka kai baka cancanta matsayi ne yana buƙatar wasu sharuɗa amma sai mutum ya zo ya biyo ta wata hanya ya kewayo ya gabatar da wani abu domin a damka masa wannan matsayi kaga kenan anan ya zama tole ihqaqi babi abu ne wanda kai baka cancanta ba a baka amma an baka shi a sababin cin hanci da ka bada to shine anan kenan malam ya kawo wannan kenan anan in ka tabbata duk abin da za a baka kyauta in dai ka fahimci cewa cin hanci ne to bai halatta mutum ya amsa kenan wannan illa ce wannan sababi ne wanda yake sa mutum ya mayar da kyautar da aka masa in dai a matsayinka na ma'aikaci ka an baka wata kyauta to a nan in ka tsaya ka fuskanci cewa kyautar nan ba ta saboda Allah ba ce ba akwai wata manufa game da wannan kyauta to a lokacin nan kana iya mayar da wannan kyauta kuma in ma ka amsa to bai halatta ka ci sai dai ka je ka saka ta baitul mali saboda ba an maka ba kyautar ba ne a matsayin ka na kanawa ne an maka kyautar ne a matsayin kana rike da matsayi kaza shi ne nan malam sai zo mana da hadisin wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wato ke ba ubaidullahi ibn abdullahi ibn utuba labarin cewa ya ji as-sa'ab ibn jassama al-laisi allah ya kara masa yadda yana ba da labarin cewa annahu a hadali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama himara wahshin wa huwa bil abawa'i aw bi waddan shi as-sa'ab ibn jassama ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar jakin jeji a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar zuwa makka ya zo wani dawa da ake kiran shi al-abawa ko kuma waddan kokonto ne aka samu daga cikin marwaicin shin a lokacin na manzan Allah yana dawan da ake kiran shi abuwa ko yana waddan ne wa huwa muhrim a lokacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da harami faraddahu manzan Allah sai ya mayar masa da wannan kyauta ya ki karba qala sa'ab sa'ab ibnu jarsama sai yake cewa falamma arafa fi wajhi raddahu hadiyati a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fuskata ya gane alama ta ki da kyama game da wannan kyauta ta wadda ya dawo min da ita manzon Allah ya ga cewa As'ab ibn Jassama ya samu damuwa ran shi ya ɓaci a sababin rashin karɓar kyautarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai ba qala sai manzon Allah yake faɗa masa domin lallashinsa domin bashi uzuri maza Allah ya ce laisa bina raddun alaika maza Allah ya ce babu wani abu da ya sa muka dawo maka da kyautarka walakin na hurum sani dai muna ɗauke da harami shi ashabi ibnu jassama allaisi da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan dawa wanda ake kiran shi al'abawa ko kuma wadda kai tsaye kawai sai ya ɗau makaminsa sai ya shiga jeji ya horauto jakin jeji ya gasa sai ya kama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi jaki indiya na jeji ne halaka ne jakin da cin naman sai ya zamanto haramun shine jaki wanda yake na gida alhimarul wato insi ko ka ce alhimarul ahadi jaki wanda ake hawa ake lauta masa kaya cin naman shi haramun ne domin manzan Allah ya tabbatar da cewa najasa ne amma shi jaki na jeji cin naman shi halaka ne idan aka ce jakin jeji kar ka fahimci cewa sai alfadari kamar yadda muke cewa alfadari akwai jaki wanda yake da sifar jaki na gida kuma alhali jaki ne wanda yake da jeji kenan sawa'an alfadari ne ko ba alfadari ba ne in dai jaki na jeji to halaka ne takanas kawai sai ya je ya farauto wannan jaki na jeji ya gasa sai ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ki karɓar kyautar sai ya maida masa me yasa saboda manzon Allah ya fahimci cewa wannan farauta takanas an yi ta ne saboda shi to da ya dawo ma da as'ab kyautarsa shi as'ab sai ya samu damuwa ya gama fuska ya gama rai manzon Allah da ya fahimci damuwa game da shi manzon Allah sai ya ce masa ya sa'ab ya ce ka san da cewa ba mu dawo maka da kyautarka ba sai domin muna dauke da harami shi kuma wanda yake dauke da harami Allah ya hana shi ya farauce farauta ko ya kashe wani naman daji haka duk abin da aka farauto takanas saboda shi to baya halatta in dai takanas saboda shi aka yi farauta to baya halatta to dan haka anan manzon Allah ya ce masa ba mu dawo maka da kyautar ka face domin muna dauke da harami amma duk lokacin da shi wanda yake dauke da harami aka kawo masa naman farauta wanda takanas ba dan shi ba aka yi ba dan shi ba aka farauto farautar to wannan ya halatta ya ci kamar yadda ya gabata wato hadisin abu katada da ya farauto jakin jeji wanda da ya farauto suka gasa suka ci sai kokonto ya ɗarsu a cikin zukatansu su jama'a ta sahabbai domin suna ɗauke da harami a lokacin da suka iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa tambaya maza Allah sai ke cewa a cikin ku akwai wanda ya nuna masa farauta ya ce akwai wanda ya taimaka masa suka ce a maza Allah ya ce to ku ci maza Allah ya ce in ma akwai saura a jini ma ku bani to daman shi Abu Qatada ya koye wato gashashen damtse na raƙuma wannan na jakin sai ya huddo daga cikin burgamin shi sai ya meka ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce me yasa saboda wannan jaki da aka farauto ba an farauto shi bane takanas wato saboda su kenan shi Abu Qatada ya farauto ma kansa ne to amma shi nan ashab takanas saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan farauta don haka manzon Allah yake karba kaga anan menene sababin mayar da wannan kyauta domin suna dauke da harari da haka wannan shine dalilin da malamai suka ce duk wanda ya maka kyauta in ka tabbata wato azzalimi ne ko kuma kasancewar ka tabbata duk dukiya shi dukiya ce wadda take haramtacciya to baya halatta ka amshi wannan kyauta me yasa saboda anan saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na mai harami haramun ne ya ci naman farautar da aka farauto ta kanas saboda shi da haka illa da ta sake na yake karba domin saboda shi ta kanas aka yi farautar shi kuma baya halatta ya ci shi ne a nan kenan wato malam ya zo da wannan hadisi a shahid a nan ciyayi walakin na huru sababin abin da ya sa muka ki karɓar wannan kyauta kasancewar muna ɗauke da harami inda ba ma ɗauke da harami to da mun karɓa sannan malam sai zo da hadisi na biyu a baban hadisin abu humai da asa'idi Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ista'amalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama rajulan min al-asdi yuqalu lahu ibn al-tubiyya ala sadaqa wani lokaci maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiwatar da wani mutum daga cikin kabila ta azd wannan mutum ana kiran shi ibn al-tubiyya sunan shi abdullahi ibn lutubiya maza Allah ya aiwatar da shi akan tattaro dukiyar zakka an gane ko lafazin ista'amala ay ja'alahu amilan maza Allah ya dauke shi a matsayin ma'aikaci ne nashi wakilin shi ne maza Allah ya tura shi wani bangare na jama'a na cewa ya je ya karbo dukiyar zakka ya kawo wanda asali ita zakka akan tattara ta a kawo ma shugaba shugaba shi zai lissafa ta ya kididdige ta ya ga waɗanda suka cancanta a basu ya basu to haka ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tura wakilai nashi zuwa yanki yanki na jama'a domin su tattaro dukiyar zakka to haka ya tura Abdullahi ibn ibn Lutbiya falamma qadima a lokacin da shi ibnul lutubiya ya gabato birnin madina bayan ya koro wato raƙumma na zakka da sauran dukkan dabobi da sauran abubuwan da ya tattaro ƙala sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haza lakum wa haza uhdiya li wannan naku ne kenan na abin da kasa ne in je in tattaro na dukiyar zakka wannan naku ne wa haza uhdiya li wannan garke kuma nawa ne ni aka ba a lokacin nan ramazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɓaci wazan Allah ya hau kan mimbari ya yi kudu ba ya yi yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gode masa wazan Allah sai yake cewa me yasa nakan aiwatar da wani daga cikinku akan aikin da Allah ya jibinta mu ya zo ya ce wannan naku ne wannan nawa ne kamar yadda malam ya takaita hadisin ana maza Allah ya ce wai me yasa daga cikin ku zan wakilta wani in dora masa aiki daga cikin ayyukan da Allah ya dora mu sai ya zo ya ce mun wannan naku ne wannan nawa ne maza Allah ya ce fa halla jalasa fi baiti abihi aw baiti ummi me yasa shi wannan da ya ce wannan naku ne wannan kuma nawa ne maza Allah ya ce me zai hana ya zauna gidan mahaifinsa ko gidan mahaifiyarsa fayan zura a yi lahu amla ya ga cewa a masa kyautar ko ba za a masa ba ya zauna a gida a matsayin shi na shi ne wane kenan ya ga a masa wannan kyauta ko ba za a masa ba sai ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa maza Allah ya ce la ya akuzu ahadun minkum shay'an illa ja'a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi babu daidai da ɗaya daga cikin ku manzon Allah ya ce da zai karɓi wani abu abin da bai cancanta ba ya karɓa maza Allah ya ce face sai ya zo da wannan abu a ranar kiyama yana ɗauke da shi akan wuyayen shi duk abin da mutum ya amsa wanda alhali ba haƙƙin shi bane bai cancanta ba ya karba maza Allah ya ce to in har ya karba a ranar kiyama zai zo yana ɗauke da abin a wuyan shi in kana ba'iran lahu ruga idan raƙumi ne aka bashi ya karba alhali bai cancanta bai karba manzo Allah ya ce to a ranar kiyama zai zo yana ɗauke da raƙumin a wuyansa lahu ruga wato raƙumin yana kuka idan aka ce an ruga shine kukan raƙumi raƙumin yana kuka zai zo yana ɗauke da shi a wuyansa aw baqaratan laha khuwar insaniya ce aka bashi kyautar ya karba zai zo a ranar kiyama yana ɗauke da ita a wuyansa laha khuwar wato tana huda tana kuka aushatan tayar in akuya ce aka bashi ko tinkiya zai zo da ita yana dauke da ita a wuyanta a wuyansa tayar tana masa kuka wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da raƙumi da saniya da kankanan dabbobi tumakai da awakai saboda galibi su ne ake kyautar kuma shi wannan daman dukiyar zakka ce ya tattaro kuma iya abin da aka masa kyauta na nau'in waɗannan abubuwa amma bai keɓanta da su ba duk abin da mutum ya karba alhali mai cancanta bai karɓi wannan kyauta to zai zo da ita a ranar kiyama yana ɗauke da ita da haka wannan a takaice wannan hadisi yana nuna kenan ma'aikaci duk abin da aka bashi in dai a wannan matsayi aka bashi ka kama tun daga shugaban ƙasa har wanda yake ƙarshe a aiki wanda yake na gwamnati wanda yake ƙasa to duk abin da aka basu a matsayinka na ma'aikaci to ba haƙƙinka ba ne yan a matsayinka na shugaba ne to duk yan ƙasa gaba ɗaya su aka musu kyautar wannan me za ka yi in ka karɓa to bai tilmali za ka saka wannan abu don haka a nan manzan Allah sai ya nuna mana misali ya ce in har yana so ya gane cewa shi aka ma kyautar ko ba shi ba aka ma ya zauna a gidan mahaifin shi ko gidan mahaifiyarsa kenan in wani matsayi ne kake rike da shi to ka bari lokacin da wannan matsayi ya fita daga hannunka ka koma ka zauna ka ga a maka wannan kyauta ko ba za a maka ba to da haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa halla jalasa fi baiti abihi aw baiti ummi shi wanda yake cewa wannan nashi ne wannan naku ne manzo Allah yace me ya hana ya zauna gidan mahaifin shi ko gidan mahaifiyarsa fa yanzura ayuhuda lahu amla yaga cewa a masa kyautar ko ba za a masa ba kenan ta hanyar nan mutum zai gane ya tsaya yi nazari an maka wannan kyauta ne a sababin kana rike da wannan matsayi ko kuma kyauta ce ta fi sabilillahi na cewa akwai zumunta tsakaninka da mutumin ko kuma abokinka ne daman ma ya saba maka kafin ka rike wannan matsayi a karkashin hadisin ne kenan ibnu umar wancan umar ibnu abdulaziz yake cewa kyautar da ake ma ma'aikata shugabanni a yau yace cin hanci shi ne ana sai manzon Allah ya yi rantsuwa da ubangijin da mallakar rayuwarsa ke hannunsa ya ce la ya akuzu ahadun minkum shay'an shay'an anan na kira ne fi siyakin nafi ko ma menene ko mun kankanta shi manzon Allah ya ce babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda zai karbi wani abu kenan abin da bai cancanta bai karba in har ya ci wannan abu to illa ja'a bihi yawmal qiyamati hamiluhu ala raqabatihi maza Allah ya ce wallahi a ranar kiyama sai ya zo da abin yana ɗauke da shi a wuyayensa in ka da ba'iran lahuruga in raƙumi ne aka ba shi kyautar ya karɓa alhali bai cancanta bai karɓa to zai zo yana ɗauke da raƙumin lahuruga raƙumin yana kuka kaga kenan yanzu nan ina misali yanzu in raƙumi goma aka bashi raƙumi goma zai zo da su yana ɗauke iya adadin abin da ya karɓa iya abin da zai zo da shi yana ɗauke da shi a ranar kiyama domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma kana li nabiyyin an yabul wa man yabul li ya'ti bima galla yawmal qiyama sai yace aw baqaratan laha quwar yace insani ya ce ya karɓa alhali bai cancanta bai karɓa zai zo da ita yana ɗauke da ita a wuyansa maza Allah ya ce tana kuka aushatan tayar in ma timkiya ce ko akuya zai zo yana dauke da ita maza Allah ya ce tana kuka sai ya ce thumma rafa'a biyadihi sannan manzon Allah ya daga hannunsa an gane ko hatta ra'ayna ufrata ibdaihi da haka biyadihi anan biyadaihi ma'ana manzon Allah ya daga hannuwansa sama yana nuni har sai da ya kai ana ganin farin hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hal ballagtu yace ya Allah shin na isar da sakonka Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar da sakonka sai da manzon Allah ya maimaita su uku a ƙarƙashin wannan gaba akwai dalilin da ke tabbatar da ɗaukakar ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa me yasa saboda anan nuni ne manzon Allah yake zuwa sama yana mai tabbatar ma ubangijinsa cewa ya isar da sakonsa ko bai isar ba anan ya yi nasiha matukar nasiha kenan ya nuna cewa duk wanda aka aiwatar da shi akan wani aiki to anan bai ya halatta ya karbi duk wata kyauta wadda za a masa a domin yana rike da wannan matsayi bai ya halatta in ma ya karba sai dai saka ta a cikin baitul mali saboda da aka dauke ka a matsayin ma'aikaci albashi aka maka aka maka albashi na musamman kuma kai kai ka amince ka sanya hannu akan wannan albashi da aka maka kuma an dauke ka saboda kawai maslaha ta jama'a kama jama'a hidima akan aikin da aka saka to don haka duk wanda zai zo ya kewayo ta wata hanya ya baka wani abu to in ka fahimci cewa wannan kyauta da aka maka an maka ne saboda wannan matsayi da kake rike da shi saboda duk wanda ya baka wani abu ka karba gobe yana iya zawwa in wani abu ya cancanta cewa na haƙƙi ya bada nashi na ɗan ƙasa ya bada kaza a sababin abin da ya baka wannan na wannan kyauta na wannan cin hanci kana iya kau da kai ka yafi kamanta ko kuma ya kasance abin da bai cancanta ba a bashi kana iya ɗauka ka bashi a sababin wannan cin hanci da yi baka wannan shine kuma abu na farko wanda yake lalata al'umma shine kenan anan kenan malam yayi babi na cewa wanda hukuncin wanda ya ki karɓar kyauta saboda wata illa kenan duk wata kyauta in dai ka tabbata a matsayin cin hanci ne to bai halatta mutum ya karba kenan in dai misali a matsayin ma'aikaci ne sai dai in shi shugaban ya ce to ku ba wa kaza in ya je ku ba shi kaza to a nan shi shugaban shine ya nema maka kyautar na cewa a maka kyautar kaza amma in dai su ne a raɗin kansu suka baka to wannan bai halatta ka ci an maka kyauta ne a matsayin cewa kenan kana rike da matsayi kaza babun إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه وقال عبيدة وابن أمر السلماني إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته وإن لم تكن وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن هو ابن أبي الحسن البصري أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إن قبضها الرس إذا قبضها الرسول قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر هو محمد أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عائدة أو دين فليأتنا فأتيته فقول فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني fahasaliya salasa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya yi kyauta kyauta ko kuma ya yi wani alkawali na cewa zai ba da kaza sun mata kabla an tasila ilaihi sannan Allah ya masa rasuwa kafin kyautar ta je hannun shi wanda aka ma an gane ko takanas mutum ne ya ma wani kyauta kafin shi wanda aka masa kyautar ya karba ko ya turo wani wakili ya karban masa wannan kyauta shi wanda ya kyautar sai Allah ya masa rasuwa shin kyauta ta tabbata ko kuma ta baci shine menene hukuncin wannan kyauta ko kuma alkawali ne yayi kayi alkawalin zaka ba wa na kaza sannan sai Allah ya maka rasuwa kafin ka zartar da wannan alkawali shi menene matsayin wannan alkawari zartar da shi za a yi ko kuma ba za a zartar da shi ba kamar ya yi alkawarin zai baka kaza ya ce maka in har dukiyar shi kaza ta zo zai baka kaza to kafin wannan dukiya ta zo ya baka Allah ya masa rasuwa shine kenan nan malam ya babi ya ce idza wahaba hibatan idan mutum ya yi kyauta kyauta a wa'ada ko ya yi wani alkawari thumma mata sannan Allah ya masa rasuwa qabla an tasila ilaihi kafin ita kyautar ta je hannun shi wanda aka ma kyautar shi ne anan sai malam ya zo da fatawa ta abida abida ibnu amr as-salmani ba ubaida bai ke abida shine yake faɗa yake cewa in mata in shi wanda ya yi kyauta da wanda aka masa kyauta Allah ya musu rasuwa wa kanat fusilatil hadiyya wanda kyautar tuntuna an ware wal muhda lahu hayyun alhali shi wanda aka ma kyautar yana rayi an gane ko lokacin da shi wanda aka masa kyauta yana raye kafin Allah ya masa rasuwa wanda ya mishi kyauta ya ware abin da ya mishi kyautar ya maida gefe abu kaza na ba wa kyauta kuma alhali shi wanda aka ba kyautar yana raye kafin ya zo ya karba da shi wanda ya yi kyautar ga wanda aka ma kyautar gaba ɗayansu Allah ya musu rasuwa shi ne sai ya ce fahiyar liwar rasatihi ta magadan shi ce kenan shi magadan shi wanda aka ma kyauta su za su zo su karba kenan in har shi wanda ya yi kyautar ya riga ya ware ta kenan kafin Allah ya masa rasuwa abu kaza takanas ya wari ya ce wannan na yi kyauta da shi ga wani shi wanda aka masa kyautar a lokacin nan yana raye kafin ya zo ya karbi kyautar da shi wanda ya yi kyautar da wanda aka ma kyautar gaba ɗaya Allah ya musu rasuwa kenan shi wanda aka ma kyauta magadan shi sai su zo su karbi wannan kyautar inda a ce yana raye shi wanda ya yi kyautar shine Allah ya masa rasuwa kenan wanda aka ma kyauta sai ya zo ya karba tunda me yasa an riga an wari sai ya ce wa in lam takun fusilat in kwa ba a riga aka ware wannan abin da aka yi kyautar shi wanda wato aka ma kyauta Allah ya masa rasuwa da shi wanda yi kyautar fahiya li warasatil ladhi ahada wannan abu ya tabbata ga magadan shi wanda yi kyautar kenan ya zama gado tunda me yasa bai riga bai ware mutum ne ya maka kyauta kafin ya ware abin da ya maka kyauta a cikin dabobin shi sai yake cewa wato na maka kyautar dabba biyar amma bai ware su bai riga ya ayyana da dabba kaza da dabba kaza ko kuma a cikin gidaje na na maka kyautar gida guda bai riga ba ya ware cewa gida kaza ne ya baka kafin ka zo ka karɓi wannan kyauta Allah sai ya masa rasuwa to anan wannan kyauta da ya maka ta ɓaci ta riga ta zama gado ta zama ta magada me yasa saboda kyautar ba ta riga ta je hannun ka ba riga bai wari amma inda ya riga ya wari ya ce gida kaza na wari shi na yi kyautar shi ga wari to anan in Allah ya masa rasuwa to shi wanda aka ba kyautar zai zo ya karba in kuma shi ma Allah ya masa rasuwa magadan shi zai zo su karba shine anan yace wa in lam takun fusilat in kwa ba a riga ba aka ware kenan shi wanda yake kyauta Allah ya masa rasuwa fa hiya li warasatil ladhi ahada wannan abu ya tabbata ga magadan shi wanda yake kyautar kenan ya riga ya zama gado kenan wannan kyauta ta baci to shine anan sai malam ya zo da fadar fatawa ta al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace ayyuhuma mata qablu duk wanda ya mutu daga cikinsu da shi wanda ya kyauta da wanda aka ma kyautar kenan kafin karɓar kyautar ya ce fahiyar liwar satil muhuda lahu idza qabada har rasulu kyautar ta tabbata ga magadan shi wanda aka ma kyauta in har shi ya karɓi kyautar ko kuma wakilin shi kenan ya karɓi kyautar kenan mutum ne ya ma wani kyauta shi wanda aka ma kyauta ya zo ya karɓi kyauta bayan ya karbi kyauta wanda ya yi kyauta Allah ya masa rasuwa ko kuma wakilin wanda aka ma kyauta ya zo ya karbi kyauta kenan shi wanda aka ma kyauta kafin a kai masa sai Allah ya masa rasuwa to wannan ya riga ya zama magadin shi kyauta ba ta ɓaci ba kenan ba maganar a maida ma wancan in cewa shi wanda aka ma kyautar kafin shi ya karba ko kuma wakilin shi ya karba shi wanda ya yi kyauta Allah ya masa rasuwa kenan wannan ya riga ya zama na magada kenan wannan kyauta ta ta ɓaci me yasa saboda bata je hannun wanda aka ma kyauta ko kuma wakilin shi shine anan yace wa ayyu ayyuhuma mata yace duk wanda ya mutu daga cikin su wanda aka ma kyauta ko shi wanda ya yi kyauta qablu kenan kafin kyauta ta tabbata ita kuma kyauta tana tabbata ne a sababin karba sai ce fahiya li warasatil muhda lahu idza qababa har rasul ta tabbata ga magadan shi wanda aka ma kyauta in har kenan dan aiken shi shine wakilin shi ya je ya karbi kyautar kenan kafin ta iso gunsa in Allah ya masa rasuwa to magadan shi za a kama to shine anan malam sai ya zo da hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni lauja a malul baharai ya ce ma jabir ya ce inda a ce dukiya ta baharai wato ta iso gare ni baharai ƙasa ce ta musamman maza Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutanen baharai sukan tattara abin da ya shafi kan zaka su turo ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya cancanta a kawo na dukiya a wancan lokaci ma ƙasa ce mai dukiya balantana a yau ita ƙasar baharai kuma ƙasa ce wadda take duka takaitacciyar ƙasa ce mutanen da suke kunshi a cikin ta ba su wuce ba mutum miliyan guda in sun yawa ne mutum miliyan biyu a tsohon lissafi da to shi ne a lokacin da manzon Allah yake cewa inda a ce dukiya ta Bahrain ta iso gare ni manzon Allah ya ce ma Jabir a adaituka hakaza manzon Allah ya ce da na maka haka na baka haka na baka haka manzon Allah ya nuna masa manzon Allah ya nuna da hannun shi ya ce da ya hira mishi ya kwasa mishi za Allah ya nuna kusan su uku shi ne sai ya ce falam ya kadam wannan dukiya ba ta iso ba hatta tuwufiyar nabiyu sallallahu alaihi wasallam har aka kai lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwar manzansa kafin wannan dukiya ta iso a lokacin da wannan dukiya ta iso bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ya zama khalifa da dukiyar ta iso abubakar sai ya aika wani mai shela ya yi shela a cikin jama'a ya sanar da jama'a man kana lahu inda nabi sallallahu alaihi wasallama idatun audainun falyatina abubakar ya ce ma mai shela je ka ka faɗa cikin jama'a ka sanar da su duk wanda ya san yana da wani alkawali a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa ko kuma yana da wani bashi da yake bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zo mu biya shi ina wanda ya san akwai wani alkawali da manzan Allah ya masa to ya zo mu zartar da wannan alkawali mu cika masa duk wanda ya san yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bashi ya zo a biya shi haka abubakar ya aika wani mai shaida cewa ya yi shaida a cikin jama'a jabir Allah ya kara masa yadda ya ji wannan sanarwa da aka yi ya ce fa'ataituhu sai na zo ma abubakar Allah ya kara masa yadda bakultu sai na ce masa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama wa adali lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana raye ya mun alkawalin cewa inda a ce dukiyar baharain ta iso manzan Allah ya ce ai da na baka kyauta da na hira maka haka da na maka haka manzan Allah ya nuna so uku a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda kamar yadda jabir yake faɗa fa hasali salasa abubakar ya sanya hannuwansa ya hera ma jabir ya kara masa sai da ya masa so uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa alƙawari wannan shine hadisin yana nuna mana cewa duk wanda kenan yayi wani alƙawarin cewa zai bada kaza kenan wannan in Allah ya masa rasuwa ba tare da ya zartar da wannan alkawali to an so kenan magadan shi wato su zartar da wannan alkawali amma wannan yana kasancewa ne daga cikin sulusun dukiya an gane ko domin kamar wata wasiya ce na cewa ya alkawali zai ba wa na kaza to wannan ana iya cika masa wannan alkawali da ya don haka kenan in kyauta ma mutum ya yi in dai shi wanda aka ma kyautar bai karba ba Allah ya ba shi wanda ya kyautar rasuwa wannan kyauta ta ɓaci sai dai in su magadan sun ga sun yarda sun amince a nan to a cikin su sun dukiya suna iya yin wannan kyauta kenan a madadin mahaifinsu kamar yadda ya yi niyyar kyautar kafin ya yi kyautar Allah ya masa rasuwa to a nan suna iya zartaswa amma in ba su yi ba kuma ba laifi ba ne ba to shine a takaice kenan malam ya zo mai mana baban cewa idan mutum ya yi kyauta kyauta ko ya yi alkawali sannan Allah ya masa rasuwa kafin kyautar ta isa hannun shi wanda aka ma kyautar kenan a nan kyauta ba ta tabbata ba kenan a babe na gaba za mu iske ita kyauta tana tabbata a sababin karba sai in abin da aka yi kyauta da shi ya je hannun wanda aka ma kyauta sannan kyauta ta tabbata amma in kafin ta je hannunsa kenan Allah ya ma ɗaya rasuwa daga cikin su kenan wannan kyauta ta baci kenan shi wancan kenan in kamar wakilin shi ya karba ko wannan shi kenan wannan magadan shi suna iya amsa amma in kafin wakilin shi ya karba kenan wannan kyauta ta baci sai dai in shi wanda ya kyautar da ya ga shi wanda ya ma kyautar Allah ya masa rasuwa to a lokacin da kuma yana iya ma magadan shi kyautar da ya yi niyyar ma kenan mahaifinsu dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك